أعوذ بالله السبيل العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يثني لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da asalamu alaikum wa rahmatullah yau muna ranar litinin ne sha uku ga watan ramadan hijirar manzan tsira a nabi muhammad alayhi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala ya dace da mu allah ya karɓi ayyukanmu muna roƙon allah ya samu daga cikin bayan da yake yantawa a wannan wata mai albarka alakirani mana zarfanmu manya da kanana ya Allah ka biya mana bukatu mana alkhairi don ke cikin damuwa Allah ya yi masa muna da ci gaba da karatu wanda aka saba gabatarwa a kullum muna cikin wannan sura mai albarka suratul najm wanda jiya mun tsaya a aya ta talatin da biyu ko insha Allah za mu tashi آية 33 أنا رمى بسم الله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة
ubangiji tabaraka wata'ala yake ba mu labari dangane da waɗanda suke kangararru fantararru waɗanda ba su imani da Allah ba ba su yarda da alƙur'anin da Allah ya saukarwa a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da manzancin manzan Allah ba a lokacin da an musu wa'azi amma suka juya baya ba tare da sun yi imani ba ina Allah ya ce a fara'aitar labi ta wallah ya muhammad ko kaga wannan wanda ya juya baya an karantar da shi girman Allah an karantar da shi tauhidi an karantar da shi shari'ar Allah amma kawai madadin ya imani ta walla sai ya juya baya bai karbi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tauhidi wa da kalilan kuma Allah ya bashi dukiya amma da ya tashi badawa sai ba da dan kadan wa aka da kuma ya kame hannun shi ga badawa mara yawa badawa ba sai fasa domin an samu lokacin da munafikai suke kiran kar a ciyar da waɗanda suke tare da manzan Allah la san buku wa lamar inda rasulullah hatta ya buru su ba su bayar ba kuma suna hana a taimaki wanda ba su da shi wai kar a taimaki wanda suke tare da alibi har sai talauci da yamma ya watsa su Allah ya ce taskar samai da kasar tana hannunsa ne arziki gaba da ya tokawai na hannun Allah da haka ya ba da kaɗan kuma ya ba rike hannun shi daga badawa yanzu Allah yake zarge shi a inda hu ilmul gaibi wato koyar wani ilimi ne na gaibu fa huwa yara wanda shine yake nuna masa ƙarshen al'amarinsa am lam yunabba ko dan ba a bashi labari ba bima fi suhubi Musa na abin da ke cikin littattafai musamman littafin annabi Musa a Taura wa Ibrahim alladhi wafa ko dan ba a bashi labarin abin da zo a cikin littafin annabin Allah Ibrahim ba wanda ya cikawa Allah alƙawarin shi idan tala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atamahun haka Allah ya kira annabi Ibrahim wato alwafa wanda ya cika alƙawarin Allah shugaban masu tauhidi Allah ya ce Allah ta zuru wa diratu wuzra ukura ranar tashin alkiyama wata mai numfashi ba ta daukar laifin wata mai numfashi daban mana wani bai daukar laifin wani sannan kamar yadda wani bai aikin alheri a ce kuma lanar da wani ne haka wani baya zunubi kuma a ce wani za a ɗaurawa zunubin Allah baya haka nan ranar tashin alkiyama Allah ya ce وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allah wanda wajen sun ke cewa an laisa lil insan babu wani abu na sakamako da dan adam zai ci karo da shi ko na azaba ko na rahmar Allah da jinkan Allah illa ma sa'a face abin da ya aikata ne a nan duniya ita lahira ba gurin aiki ba ne gurin biya ne kawai nan da gurin aiki abin da ka shuka shi za ka girma kamata dinu tuda wa kamata zara'u tahsud yadda karanta haka za ka biya abinda ka shirka shi za ka girba ba za ka shirka masara ba kuma ka girbi gero masara za ka girba a gurin to ba wani abu da mutum zai gani a cikin littafinsa a ranar alkiyama ko idan an zo awo a kan sakelin shi ba zai ga kuma mu illa masu a face abin da ya aiwatar a rayuwarsa wa in kana khairan ba khairan wa in kana sharran fa sharran dan wala tarzuwa da tunzura ukura Allah bai dauke laifin wata mai rai ya dora ma wata dan adam zai girba abin da ya shimka ne shi yasa mu kokari mu shimka alkhairi wa anna sayahu shi dan adam aikin da yayi abin da ya gabatar a rayuwar shi da ayyuka saufa yura da sanu za a nuna masa ran tashin alkiyama mutum zai kalli gaban shi ba abin da kake gani damarka sai aikinka na alheri haguncinka aikinka na shari gabanka illa wuta ga ta daga dangadan ta tsinkaro ka abinda zai tsaye da kai wannan aikin ko kuma ya auka ka a cikinta da haka babu wani abu da mutum zai gani illa abin da ya aikata abin da ya yi a rayuwar kuma shi ne za a nuna masa ranar tasar kiyama bayan an nuna masa Allah ta sun mami ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى idan mutum ya zo da aikin sa ya tashi da kiyama kun san la yana get get ne marhala marhala ce. frontier frontier ne akwai yadda mutum zai zo kowa na kai shi ya nuna a zara kuma ana zuwuri kowa ya dauki da kayan shi a bayan shi Eh, abin da ka shirya ba kanka na nauyi to gwargwadon aikinka shi ne zai baka sakamakon kayanka ko na alkhairi ko na shari to kowa zai zo da kayan shi a nan gudun awon za a yi da kaya a ɗauki wannan a ɗora a can ɓangaren a ɗauki wannan a ɗora a can ɓangaren a ɗauki lada a ɗora a wani ɓangare daban a ɗauki zunubi a ɗora a wani ɓangare daban idan mu a nan duniya wanda ya fi nauyi shi yake kasa to kuma lahira ba haka bane faman saqala mawazinuhu wanda ma'aunin shi ya rinjaye na alkhairi to wannan shikenan huwa fi ishqi rabiya zai samu wata irin rayuwa mai dadi wa ma khaffat mawazinu wanda kuma ma'aunin shi na zunubi shi ya rinjaye na ladan ne ba shi da nauyi to shikenan za a za a sauya mashi sunan uwa fa ummu hawiya makomashi za ta zama wata hawiya Allah ya tsare mu to wannan bangaren ke da in an gama awon aiki in ka samu ka wuce a wurin to ba shi kenan ba akwai inda za a je kuma a auna nauyin mutane mutum gaba ɗaya za a ɗauko shi a tsora shi a suke ne abin da ke bada nauyi ayyukan shi ne na alkhairi shi yasa manzo Allah ya ce za ga mutum shirgege kasu ko katanya hausa ta yi babba yawwa narke ke a ɗauke shi a ɗora shi a kan sake da amma sai ga nauyin shi bai wuce fiffikin sauro ba saboda ba bai aikata ayyukan alheri ba ai a hausa ma akwai wannan idan kana da kiba na rana sai ga mutum yana ta wani nauyin ke nake ji ko ba haka ba ai ba ɗaukar ka yi ba amma yana cewa nauyin ka yake ji saboda kana da mutunci kana da kima to wannan nauyin kima da mutunci shi yake tabbatar da nauyin mutum karan gurin za ga wani ɗan ƙarami kuma nauyin shi da yawa shi yasa wata rana an ce ɗaya daga cikin sabon annabi muhammad alayhi salatu wasallam wanda aka san shi da abdullahi da mas'ud radiyallahu anhu wanda hafizin alqur'ani ne har ma wata rana annabi ya ce ya karanta mashi alqur'ani ya ji ya ce ya ma'aikin allah ta zai karanta ma alkur'ani ke da kai aka saukawa da alkur'anin ba mazala ya ce ana ohibbu an asma'ahu min gairi ni ina so in ji alkur'anin na fitowa a bakin wani ba ne ba wanda ya karanta suratul nisa an ce har sai da kai aya ta 41 fa kaifa idza jina min kulli ummatin wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala shahida wala yadda aya ta 41 a cikin sutun nisa Allah ya tabbata kai bai zati ina min kullu ummatin ya rasulullah ya kike ga ranar da zamu zo da kowace al'umma bi shahidin da bai bada shaida akan ta waji'ina bika ala haula'i shahida kai kuma zamu zo da kai akan al'umma ka zama to kai da bai bada shaida Abdullahi da Mas'ud mutum ne wanda yake annabi ya bada tabbacin yana da alqur'ani tunda har ba ya ce idan za ku karanci alkur'ani ko za ku koya ku amshi ta a cikin al'abadila wato abdullahi abdullahi da wani guda hudu yana daga cikinsu babban mutum ne amma kuma allah ya garabe shi da irin karamin jiki idan mutanen da masu ɗan karamin jiki haka ba su da nauyi to an ce ya hau sama yana tsarin itace waɗansu daga cikin sahabbansa da sai kwamfani shi karami sai suke mishi dariya sai maza allah ke ce me kuke dariya da muna wa abdullahi ne mun kwauri da su ɗan kankane mazala sallallahu alaihi wasallam wannan kwauri abdullahi da suke gani su ɗan karami ko ranar tashi karkama idan aka zo wajen sakeri idan aka kula shi akan ma'auni to nauyin shi ya fi nauyin dutsen uhu gaba daya ba dan kuma saboda mutumin kirki ne yardaddan Allah ne Allah ya yarda da shi radiyallahu anhu wa radu anhu to shi yasa amma mai kokarin za mu samu yadda Allah sai ya zama to muna da nauyi amma la yi girman jikinki da girman jikina idan mu aiwatar da ayyukan alheri sai an ga daura mutum akan sa gani sai ga shikenan shawat mai ta kaya karya ba makin da zai fara Allah ka ka samu daga cikin irin masu tabe wannan to shi yasa wannan rana rana ce wanda take bukatar istidad tanadi na yin ayyukan alkhairi idan an zo wajen awo na nauyin mutane ka zama kana da nauyi idan an zo wajen awon kaya ya zama kayan ka nan zunubi dan kaɗan ne bai wuce ba kawai ka ɗan ɗauka ka yi gaba amma ayyukan gina alheri ya zama ta kusa da nauyi da yawa wanda shi ne zai bi mutum samun tsira a gaba da kiyama muna fata allah mana wakil sarki ya samu dace to shi ne allah mana wakil sarki yake bayyana mana cewa wa na kalilan wa aka da a inda hu ilmul gaibi fa huwa yara ka gargara ko ka wuce zama aiwa wa da sahihu wa da sahihu sofa yura aikin da mutum ya kata shi ne zai gani su mai da zahu aljaza al'aufa sannan sai a cika sai a saka mutum sakamako kuma cikakke ba tare da an tauye mashi komi ba inda Allah ya lazuli mun dasa shi Allah bai zalunci mutane ya rage maka aikin kana alheri ba tare da ka shi ba ko ya kara maka zunubi Allah bai haka da saboda adalcinsa sai Allah ta'ala ya ce wa anna ila rabbika wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ma'aikin Allah ka sani wa anna ila rabbika muntaha zuwa ga ubangijin ka neman kura take duk karshen al'amari ka tokan yana ga Allah duk wani abin da ake ta yi za a gama a kare a je a taru gaban Allah ana jira sakamako da wata shari'a da aka yi wanda ba a yi ta da littafin Allah ba a yi ta ba a koyarwa annabin Allah to ran nan sai an sake ta kar ki tsammanin a ran duniya wani abu ya faru an ba ki gaskiya ba ki da ita to sai an sake ta ran tashin alkiyama eh karshen makura na karshe yana zuwa ga ubangiji ne don haka mutum ya yi kokari aiwatar da ayyukan alheri wanda Allah yake cewa sahabbai kar wani a cikin ku tsakanin shi da wani ku samu matsala su zo guri na kuma ya fi dan uwan shi iya magana shi kuma ba shi da gaskiya amma saboda iya zancen shi in dauki haƙin wani in ba shi da gaskiya idan mutum ya haka ya tuta na ta sa kyawa sai sai an warware duk shari'o'in da aka yi wanda ba za ta da gaskiya ba wanda ka sa a cikin shi sani ko a san zuciya ko aka yi sa kan tsarin da ba na Allah ba to shi ne Allah ya ce wa ana ila rabbikal muntaha karshen al'amura da makura yana ga ubangiji subhanahu wataala to da duk abin da ko zalunci ka aka yi ko me kai to ka bar ma Allah akwai ranar da za ka yi farin ciki da wadansu haƙoƙin ka da ka bari a nan duniya ba tare da ka neme su ba dan shi Allah bai zalunci haƙƙin ka wanda ka san da wanda baka sani ba su ya mai maka Allah karba mana zalunci sai Allah ya ce wa annahu shi ubangiji tabaraka wataala huwa adhaka wa abka shi ya halicci dariya kuma ya halicci kuka mana kuma yake sanya sababin su Allah ya ga dama sai ya kawo maka dalilan da zaka yi dariya sai ya kawo maka farin ciki ya kawo maka kwanciyar hankali kun ba wanda sai ka ya amshe wannan farin cikin shi yake halittar kayan shi kuma shi yake sawa bawan shi a cikin farin ciki kuma sannan kuma idan ya ga dama sai ya sa ka kuka zai ka maka bakin cikin da sai ya saka kuka ko ka san kuka kiya kuma duk duniya a tare ba za ya sake maka wannan bakin cikin ba dan Allah ya nuna mana komai yana hannun shi ne sai ta wa annahu huwa wa annahu huwa amata wa ahya subhanahu wa ta'ala yace wa annahu huwa amata shi yake kashewa kuma shi yake rayawa dama a cikin sunnah mulk yace tabarakal ladhi bi yadihi mulk
بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا halartar da Allah yi ta mutuwa kuma ya yi mana rai to da wata jarabawa ce domin kafin halarci rai sai da aka halarci mutuwa ya sa kowane mai rai sai da dare ta kullum na musu zai garga bau kowane mai rai sai da dare mutuwa wa inna ma su wakona ujura ku yawar kiyama Allah zai cika muku sakamakon aikin ku ranar kiyama wa man zuziya anan nari wa udikila janna wanda Allah ya mai gidan dogo ya mai gam da kasar ya tsayar da shi daga shiga wuta ya sa ta aljanna dan ɗayan biyu ne kawai ko wuta ko aljanna yin hajji lahira to wannan wanda ya shiga aljanna Allah ce faka da fada shi kadai ne ya samu rabu duk wanda bai ji aljanna bai ya kaɗe ya ta Allah ka kai mu aljanna wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur babu wani ba rayuwar duniya illa da abin tabawa da yake rudar da mutum to Allah shine alladhi bi yadihi al-mulk wanda mulkin samai da kasai na hannun shi هو على كل شيء قدير شيء ما يكو أكل كومي الذي خلق الموت والحياة شيء وانده أهل التمتوى سننسى أهل التلايوة دمي يتل يبلوكم دين دربكم يقع أيكم أحسن أملا وذي سمد سوى وانا لا يوتشك فمت أقوي متوى تناجرة سيكون تأيكش الله صابت وتأيكم كنت متوى مثل ما قلت هو أنا ربا ها مثلا ما ما قلت أنك تابا أقول بوكا ما أقول مالمي ita tana nan ba ta da magani kuma ba sun yau ake yin ta ba kuma yanzu zo ba da gaba ba ta mara kowa ba ta tsoron zuciya ba ta rangwame in lokaci ya kawai tafiya za yi to da haka allah maɗauki sarki yake tuna mana cewa wa'annahu huwa a mata shi ne wanda yake kashewa idan bai niyyar kashe gaba duk duniyar da taro wala ba za ka mutu ba ciwo bai kashewa bakin ciki bai kashewa tsana ba ta kashewa gaba da duk abin da za maka a duniya idan ba lokacin ka yi ba za ka mutu ba a yi wani mutum da ya jinya mai tsanani ya yi rashin lafiya har kudin shi ya kare dangin nashi ba duk masu kawo gudunmawa kowa kudin shi ya ja baya likitoci suke ce musu ko kowane ma da wuya ya tashi ga shi sai wahala kuke da kuke gaggama ta aiki inda kun yarda sai a sa a yi suka a sa hannu a kota allura in aka mishi kawai shi kenan kaga sai ya ƙara sa ku huta ya fara ka asara dukiya kuma kowa ya yarda kowa ya gaji aka za ka rubuta kaza da ware da ware da ware sun yarda a wa ware allura kaza wanda kamar faso da shi ne da ya mutuwa zai shi kenan aka ji aka sayo allura ana yi mushi ta sai tashi zaune ya ce alhamdulillah ita na ba kusan kuna da wannan allura ko kyale da ke shan wahala har na warke kaga an yi allura kisa kuma ya yi ya rayu saboda mutuwar ba a hannun dakta take ba kuma ba allura take ba tana hannun mai duka ne shine Allah shine amata shi yake kashewa in bai kashe ka ba duk yadda za a yi wallahi ba za ka mutu ba da yasun mai barkono da yasun mai allon ƙarhe da bai da bai bai da duk abin da ɗan tsubin zai maka in allah bai kasar lokacin mutuwa kuma ba za ka mutu ba hatsari na jirgin sama ko na mota idan allah bai karɓi rayuwarka ba za ka mutu ba a je fagen daga a yi yaƙi idan allah bai kawo mutuwa kan ba za ka mutu ba amma wani lokacin yayi ko ba ciwon kai ba mura ba mafassara kawai shi ke nan da yin zai likullum ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowane mutum da gani akwai ɗan lokacin da aka yanke mishi wala in lokaci ya yi allah bai jinkirtawa idan lokacin bai ba ba a gaggautawa lumfashinka a lissafi yake duk lumfashin da suka yi a cikin lissafi ne an rage daga cikin lissafin lumfashin da zaki a duniya allah kafin ya halitta ki ruwan da zaki sha sai da ya aura aka rubuta idan wannan ruwan ya kare ba za ka ƙara shan ruwa a duniya ba abincin da zaki cike rayu a rubuce ki shinkawa tan kaza masana ba wuka za ko ba haka ba don hannarin kayan biya kowane arbu yana gama kariya wannan to wannan da ba za ta kara shiga ba ko da an samu ki a baki sai dai wuta ta hanci ko da mutum ba ya shiga bu gaba ko shi na yadda kai mutum amma sai ran ba sai ga ruwa ya ki shiga sai dai rika dawowa saboda duk abin da zai shiga na shi ya riga ya shanye kayan shi ya cinye kayan shi Allahumma in numfashin bai kare ba to shi ne za a samu ɗan wannan awayin ko kwanaki daga komi a duniya Allah ya kayyade maka shi adadin maganganun da zaki a lissafi suke a wajen Allah idan kika yawaita surutu mara dalili har maganganun ki sai kare ko to wallahi sai waye gari kafin mutuwa ki muke magana a ce sharbanta da magana ba ta magana saboda kin kare maganganun da Allah ta'ala ya baki a duniya to komi na Allah a tsare ki a kayyade ki amma maganar a mutu to sai ya gana ba haka kuma rayuwa sai da uzurin shi da haka Allah madaukakin sarki ce wa aka huhu a mata shi ke kashewa sannan wa aka ya kuma shi ke rayawa to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha subhanahu wa ta'ala wa annahu khalaqa az-zawjayn Allah tabaraka wa ta'ala shi da ya halici aure ba na zawjayn mace da namiji sune az-zawjayn halitta ware ne halitta ubangiji ne subhanahu wata'ala kaga komai a duniya Allah ya halitta shi da miji da mace he shi kadai ne yake daya duk abin da ya gani to Allah madaukakin sarki yayi namijin sa kuma yayi mace sa kuma wannan mace ba zai yi tasiri ba sai an hada da namijin a inda namijin ba zai yi tasiri ya bada amfanin da ake amfanuwa da shi ba sai lokacin da aka gaba da mace kenan kowa yana buƙatar kowa kowa baya yin sirri da uwar shi subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya yi ne zai nuna mana karfin mulkin sa da isarsa da hikimar sa subhanahu wa ta'ala da aka yi cewa Allah hu kalkar zaujaini shine wanda ya halci mace da namiji da aka yi ce aure guda biyu azzakar wal unsa namiji da mace sai ya ce kuma min nutfatin idha tumna duk waɗannan halittun duniya gaba ɗaya na ɗan adam an halittu shi an asali ne da ne nutsufa wani ɗigo na maniyi wanda ake cirowa daga ƙirjin mace da kuma hatsar namiji Allah ya ce idan a lokacin nan tumna sai Allah ta'ala ya sarrafa shi a cikin mahaifa yana ɗigon mani sai ya koma kamar mai kamar jini wanda ya dunkule a cikin kwana arba'in ɗigon maniyi ne halittar farko zuwa kwana arba'in ta biyu tamanin kenan ya koma jiran da ya san dare zuwa kwana arba'in na uku kwana ashirin ɗari da ashirin lokacin nan an dunkule shi ya zama kamar tsoka a lokacin za a kama la'ika a umarnin shi ya rubuta abubuwa guda hudu na wannan mutum arzikin shi da zai amfani da shi ba wanda zai sai kara ba ko ta haram ko ta haram wannan arzikin da shi ne Allah zai yanka ba ko da za ka ce ta haddi ka ce ka ta haram ba za ka kara akan wannan ba kwanakan da mutum zai yi a duniya da watanni da shekaru gaba ɗaya lokacin mala'ika zai rubuta sannan ɗan wata ne ko ɗan arzana ne a lokacin za a rubuta dan Allah madaukakin sarki shi ne mai cikakken sani shi kanshi mala'ika bai sani ba umarni ne kawai za a bashi ya rubuta zaka a wannan lokacin har mutum ya kasance an haɗa halittar shi yana rayuwa a cikin mahaifiyar shi har lokacin da Allah ya kaddara mai zaman cikin shi ya kare ranar kuma zai zo duniya to kamar yadda zaman ciki ya kare ya zo duniya ita kanta duniya akwai ranar zaman ta zai kare ranar duk yadda za a yi sai ka koma zuwa ga Allah shi ne Allah ya haɗa ɗan adam mace da namiji mai tabbatar idan tumna da dagon mani lokacin da ya hada shi sarrafa a cikin mahaifa sai ce wa anna alaihi nash'atul ukhra
وأن عليه النشأة الأخرى ubangiji tabaraka wataala ce wa anna nan ne ku sani cewa shi dan adam bayan Allah ya gama halittar shi alaihi nash'atul ukhra ya da wata rayuwa ta musamman daban marhala bayan marhala da Allah ya da rayuwa kana wata hudu ne ko biyar rayuwar ko ko a cikin alamin zara lokacin da ba ba yi ba yi ko ba ba ba akwai ka amma Allah kadai sai da kake har lokacin da aka zaka yi auren tsakanin wanda zai aihe ka namiji da wanda ta aihe ka mace aka dunkule maniyin su aka sanya cikin mahaifa rayuwa ta biyu kenan za ka rayu cikin mahaifa har aka je kana motsi wani lokacin wani lokacin haka ɗan wasa ka kana tashewa da abin da suke dole sai ta yi jira ka gama abin da kake yi da haka idan mutum ya gama wannan rayuwa zai zo wata rayuwa daban ita rayuwar duniya yana yaro karami tsukunan zinjiri ayyakai matashi har a zai matakar karfi yana tsuwa wanda ba rayuwa ta turba daga nan kuma sai rayuwa ta uku ita rayuwar barzaku rayuwar sun kabari ita ma tana da zaman kanta yanzu duk waɗanda suka mutu a duniya sai wani kwaye su suna cikin kabari suna rayuwar barzaku ne ba su sai lahira ba kuma kowa sai yayi ta ko da a cikin ruwa kan tsaye sai kai wannan rayuwar ko da wani cikin nama ba sai sai wannan rayuwar ko da naman daji ya cinye ki wannan rayuwar ta barzaku sai kin yi ta idan za a miki tambayoyi ki ba da amsa idan za a nuna miki gidan ki na aljanna idan ki yi aikin alheri idan za a nuna miki gidan ki na wuta idan miki aikin alheri ba inda mala'iku za su ba mutum tsankaran duka a lokacin da bai iya amsa tambayar da aka yi mishi ba wannan ita rayuwar barzaku kowa sai ya yi ta sai rayuwar tashin kiyama kuma rayuwa mai ciki da fargaba da ɗanɗan wanda kowa na bai san irin matsayin da zai tashi ba bai kuma san ina kuma ya take ba idan an gama wannan sabgar ta wurin kiyama tsoron nan ha daga nan sai rayuwa ta dindindin idan mutum yana daga cikin yan aljanna to a aljanna yake har abadan idan mutum yana daga cikin yan wuta to yana daga cikin yan wuta har abadan Allah ya tsare to waɗannan marhalolin gaba daya yanzu a cikin su mun samu nawa mun yi na alimin zarra muna ya cikin malamin mai yanzu muna cikin ta uku ta duniya kenan uku ta rage rayuwar barzaku ta cikin kabari da rayuwar wurin tashin alkiyama wanda wuri ɗaya ne amma ya kai tsawon shekara dubu hamsin ana yi daga ita kuma sai ta ƙarshe allah ya sa ƙarshen mai kyau allah ya sa ƙarshen mai kyau to duka wannan alƙur'ani ya tabbatar mana da su daga wannan sai wannan daga wannan rayuwar sai wannan bayan da ayi ka koma baya in ka riga ka taho daga wancan ba ka iya koma ba sai dai gaba kuma kullum gaba da muke da haka Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu irin wannan lokuta da irin wannan rayuwa yace wa anna alayhi mas'atul ukhra ma'ana shi dan adam ya da wata rayuwa wanda take ta daban ba wanda yake ciki ba yau kana cikin wannan gobe za ka koma wata jibi kuma za ka koma wata rayuwa sai Allah ta'ala ce wa annahu وأنه هو أغنى وأقنى ubangiji tabaraka wa ta'ala shine agana wanda yake baka ya baka kuma wadatar zuciya ya baka arziki ya sa kuma ka wadatu da abin da Allah ya baka ko kuma ka zama to mara hakuri wa akala kuma shi ne yake baka alqana'a ma ba alqana'a shine mutum ya yarda abin da Allah ya mishi na halitta na arziki na rayuwa ya zama to baka diba rayuwar wani ka yarda da irin rayuwar da Allah madaukakin sarki ya baka ka yarda da irin arzikin da Allah ya baka ka yarda da irin halittar da Allah ya baka to wannan baiwa ce wanda ba kowa ke da ita shi wani kullum yana kalla abin da ke ga wani ne ba abin da Allah ya masa ba da kowane lokaci ka kalli ni'imar da Allah ba ga wa Allah godiya to duk wannan hannun Allah yake ba mai baka abin da Allah bai baka ba ta fuskar halitta ko ta fuskar rayuwa sai Allah ta'ala ce wa annahu huwa وأنه هو رب الشعرى ubangiji tabaraka wa ta'ala shine rabbul shi'ra ubangiji wani tubarwa da ake da yake shi'ra a zamanin jahiliya mutane waɗansu daga cikin mushrikai suna bauta mata a matsayin abin bauta to Allah ya nuna wa al'ummar duniya cewa wannan shi'ra kenan waye ubangijin ta ita ba shine Allah kenan ba su zanta abota mata ba tunda ita ma bai wace ta Allah sai Allah ta'ala ya ce وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك آل الأولى الله تبارك وتعالى شيء يهلك بآل وله إذا بكم من تنوي كسر آل وابتدى على الهود وأن الله قوي كسر يهلك جسد ما هو كسر الغوا iskar da aka sauka musu tsawon dare guda bakwai da wuri takwas idan ba ku sauwa ya halakar da zuwa a cikin tarihi to Allah yake gaya mana a shi ne a halaka adam shi ya halakar da adawa a lokacin sai kayyata annabin da Allah ya aiko musu annabi hudu su ne adawa na farko haka a cewa da suke yi koyi da su daga shi Allah zai halaka su sai Allah ta'ala ya ce وثمود فما wa أبقى samuda ya kuma halakar da samudawa da adawa da samudawa Allah ya ce fa ma abqa ba wanda ya saura a cikin su duka Allah ya halakar da su sai Allah ya ce وقوم نوح من قبل su kuwa إنهم كانوا هم أظلم وأطغى bayan adawa da samudawa akwai waɗanda aka halakar da su kafin su shine kawai nuhi Allah ya ce wa kama nuhi da mutanen annabi Allah Nuhu alaihi salam wanda su ma wakar sa kissa su a baya wanda ya musu wa'azi ya da hankalin su ya musu gargadi tsawon lokaci musu imani ba Allah ya halakar da su da aka yi kyamar wa kawai nuhi shi ya halakar da mutanen nuhu tun gabanin adawa da samudawa innahu kanu hum azlama wayna wanda aka ambata su da suka fi kowa zalincin kai Allah ya masu ni'ima iri daban-daban amma kuma suna ba Allah shirka da haka Allah ya ce innahu kanu hum azlama wa azala su suka fi kowa zalunci da kuma shishigi zuwa ga ubangiji kai Allah ta'ala ya ce والمؤتفكة sai أهوى mutanen mota duka shi da malamai suka ce mutanen birnin sundun mutanen adam lulu masu luwari da maɗugo ɗan lafiyar allah ce ahawa su ma sun fi son zuciya kuma allah ya halakar da su a lokacin da suka fi son zuciya su ne haru fagashaha غشاها ما غشا allah ya ce sai azaba ta lullube su shi da ma'ana fagashaha sai ta lullube su magasha abin da ya lullube su shi ne azabar da allah ya musu aka juyar da garinsu gaba daya aka aiko wani irin misil ko waɗansu irin duwatsu wanda suke na wuta wanda kowane mutum daga cikin yan garin akwai sunan shi a cikin dutsen kuma ya zo gaba ɗaya tarwatsa shi bayan an juya garin gaba ɗaya duk wanda sakamakon sun fusatar da ubangiji ne allah ya musu wannan azaba da haka allah ya ce ba bi ayi فبأي آلاء ربك yanzu تتمارى da Allah ya zara waɗannan al'ummomin da ya haka sai su tufa bi ayi ala'ira da waɗansu ni'imomin ubangijin ku ne ka samara kuke kokwarto wata ni'imar da ubangijin ku ya muku ne ku kuke kokwarto a kai ba za ku yi imani ba ya Allah mun yi imani da kamiyar ni'imar da kamar sai Allah ya ce
هذا نذير من النذر الأولى to Allah da ya zara waɗannan al'ummomin gaba ɗin da kuka da an halaka su sai ce hada da biyu min al-nuzul ula wannan gargadi ne daga cikin irin gargadin da ya faruwa mutanen farko kenan ku kuma na ƙarshe ku za ku shirya na koyar da ta yi idan kuma Allah Allah zai muku rahama za mu gama rayuwar ku salin ado ku mutu ku je aljanna idan ku gangare ma Allah to wayan ma da baya ga su ba su kira ba kuma suna cikin masifa da azabar Allah Allah ya kare mu sai Allah ya ce أزفت الآزفة shi ke da Allah ce azifatul azifa mai kusantarwa ta kusa wata ce mai kusantarwa irji alkiyama wannan batun manzan Allah yana rayu shekara dubu da ɗari yiwuwa Allah yake cewa kiyama ta kusa azifatul azifa mai lullubewa ta kusa irji alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana rayu cewa buyi su ana wasa a cika hate Allah ya aiko ni da tashin alkiyama kamar yatsun nan guda biyu maruriya da ta tsakiya kenan kusa da tashin alkiyama Allah ya kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta riga ta ci ta watse ne yanzu dan guntun ne muke karasawa kuma wallahi idan da kai muka kai dai kiyama ka tazo kuma da abin da zai ba da kai za a yi ba za a ci gaba da shagulgula da sabga da abubuwa da yau da kullum kai kana cikin kabari kana da hisabi da haka Allah ya ce mai kusantowa ko mai lalacewa ta kusanto sai dai nasara ليس لها من دون الله idan كاشفة alkiyama ta zo rizla hannun da lahi gashi batun babu wani allah da zai yayi rukuta yau Allah in yanzu ya tashi duniya gaba daya wallahi ba wanda ya sai hana shi babu wata na'ura babu wani mai ilimi ba wani mashawarci ba wani mai iko da zai ce Allah da ka ta akai gobe a idan ka kiyama ta zo Allah ce zai salaha min dunillahi ka ci fatul babu wani Allah da zai yayi muku ita da haka fatan mu Allah ya sa mu shiga da imani sai Allah ta'ala ya ce أفمن هذا الحديث تعجبون yanzu Allah yake tambayar wato wani suka kayyata alqur'ani suke mamakin abubuwan da Allah yake aikowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa annabi dariya yake ce musu afa afa min hadha hadith yanzu wannan zancen da Allah wannan ayoyin na alqur'ani ke sauka ta da su da kuke mamaki wa kuma hakuna وتضحكون ولا تبكون wa antum وأنتم سامدون kuna mamakin ayoyin alkur'ani ne wata ma hakuna har kuna dariya wala ta bukuru mara da kace kun gara ku dangane da lissafin da kuke tsakanin ku da ubangiji wa antum sabidun ga ku kuma masu kura kure masu tafka laifi amma kuna dariya ana karanta alkur'ani da haka Allah bai kusa kice shi fasu da Allah واسجدوا لله واعبدوا Allah ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da yin sujuda yake fasjudu lillah kai sujuda ga Allah wa rubu kuma ka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani wajen bauta ba wannan shine karshen suratul nadami za mu ci gaba a farkon suratul kamar insha Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم dalilin saukar wannan aya mushrikai ne suka ce ba za su yi imani da annabi da Allah ya aiko matsayin annabi ne ba to sai in ya sa wata ya raba abin rabi ya zai sauka a wancan dutse rabi ya zai sauka a wancan dutse to in haka ya yi za su yi da cewa rabi Allah ya aiko shi shi annabi ne daga Allah Allah ba Allah bai yi hudu fa'alin ne ba Allah yana aikata abin da ya so ne yanzu Allah sai sanya dukiyar rubi kuma suna kallo da idanun rabi ya je ya sauka a dukkan da suke so ya sauka rabi ya sauka a wani gari amma da da haka bar da su yi imani su suka ce ka lallai ka muhammadu ya kwari da dama wani aiki yi ne ya iya kawai to wannan kayyatawa da suka yi akan abin da suka nema aya daga Allah to sai Allah ya sa yana daga cikin alamar tashin alkiyama ya daga cikin kusantuwar tashin alkiyama Allah ya kaddara kafin a tashi alkiyama sai wata ya rabu biyu kuma sai an karyatar da cewa wannan yana daga cikin mu'jiza da alamu da alamun cewa Allah shi ne ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah ya yi tarabatin sa'a tashin alkiyama ya kusa tun lokacin ba fita ya kusa mu kuma muna so mu bole ko mu shakata mu rayu mu ji daɗi tun a lokacin Allah ta ikita ramar sa'ad tashin alkiyama ya kusa me ya dalili wani shakar kamar saboda wata ya rabu abin sai Allah mai kun sarki yace وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر yana da cikin ɗabi'ar kafirai da mashirkai wa iya rau ayatar da sun ga kowace irin ayar da sun auren Allah marar su yi imani su yarda da Allah su yi imani da ma'aikin Allah yi wurin sai su kauce daga tafarkin Allah su kau da kansu su bijire bar ma wa yanzu sun ce ai wannan ba mu'jiza ba ce, ba aya ba ce. sihirin mustamil wani irin sihiri ne ya kware a kai wai ba Allah ne ya yi wannan abin ba shi annabi muhammad ne waye kwaye a wajen dabo da sihiri la hawla wala quwwata illa billah da haka sai Allah ya ce wa kazaru وكذبوا واتبعوا أهواءهم Mm.
وكل أمر مستقر kaga wa kazaru sai suka karyata suka karyata alqur'ani suka karyata ayar da suke nema cewa in shi annabi Allah ne sai in sun ga haka ya faru za su yi annabi ne kuma suka karyata me za su karyata ayar Allah suka karyata mu'jizar da Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wattaba wa hawa sun bi son zuciyarsu ne san zuciya mutuwar zuciya a duk lokacin da ɗan ya zama suna kan san zuciya shi bai gane gaskiya Allah baya yarda ne ya fahimci gaskiya balle ma ya bi ta kullum za a toshe masa basirarsa ga gaskiya kiri da muru madadin ya yarda cewa gaskiya ce sai ya kawai shi bai yarda ba har sai mutuwa ta same shi haka kuma ya halaka da haka Allah ka raba mai san zuciya Allah ya ce wa kazzabu wa tabu ahwa'u suka karyata alqur'ani suka karyata da ayar da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wajinsa cewa wata ya da biyu wa tabu ahwa'u suka musa zuciyarsu wa kullu amrin mustaqim duk al'amarin da ka sani ko tabbatacce ne a wajen Allah Allah madaukakin sarki yana abu ne da tsari yana tabbatar da abin da shi ne gaskiya ya koya abin da ba gaskiya ba wannan ke matsayin ƙarya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar Allah ya kisa wala kan za'ahu hakika an zoke musu ko an kawo musu min al-anba' na daga labari an ka labarin adawa ga irin yadda ya kasance tsakaninsu da ubangijinsu an ka labarin samudawa ga abin da ya faru mutanen annabi sha'ihu ga abin da ya faru mutanen annabi lutu ga abin da ya faru hatta ma shi fir'auna da ya kankare ma Allah ga abin da ya faru kaga Allah ya ce wala qad ja'ahu min al-anba in dai dangane da labari ne wanda ya kamata ya sa mutum ya tsoraci Allah ya auka musu daga cikin labarin da aka kawo su ma fihi muzdajal akwai abin da akwai tsawatawa mana akwai tsawatawa gare ka kai da kan labarin wanda ka mata ka tsarsu ubangiji subhanahu wataala amma ina bai tsawatar da su komai ba sun ci gaba da kafirta su da shirka su da kayyata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta hikmatu hikmatun baligha fama tughni an-nuzur al'amuran da ya faru tsakanin annabawa da waɗanda aka tuno musu wanda ba su yi imani ba da kuma bangaren masu imani Allah ya ce hikmatin baliga wanda wata irin hikima ce ta Allah gamsasshiya amma ba ba ta gudun da zo wa'azi bai yi amfani ba ga wanda sun gayyata da haka azabar Allah ya tsaka a kansu sai Allah ya ce فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Allah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawalla alhum ka kauda kanka daga gare su ma'ana ka kyale su yau ma akwai wani wurin da ya zama da'i mai kira zai yi kira za a ce hannun wurin hisab kowa ya zo wajen hisabi da mala'ika ya yi wadda kalma kuma kowa sai ya zo shi ne allah ta kakkana su akwai ranar da mai kira zai kira ila sai in nufo zuwa ga wani abu wanda yake mai bakanta musu ne wani abu wanda yake ransu baya su shi ne hisabi da duk wanda bai aikata aikin alheri ba ba zai yi farin cikin hisabi da ranar tashin alkiyama sai allah ta ala ya ce خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر zaman duniya ne za ta kasance komai ya mutu kullum man alaiha fa ba abin da yake motsi ba abin da yake da rai ta wani zamanin Allah zai sanya mala'ika ya yi musa wani ta musa kaho wanda za ta nuna cewa Allah ya ce kowa ya taso hallin wurin hisab ku taso don hisabi to a wannan rana idan kafirai sun tashi da musulkai Allah ya ce kushiyar abusaruhu za ga idan su ya kirkife kuma yadda mutum ya ga abin tsoro ko bai iya kimta ya dogare ka iya kimta kawai abin da zuwa shi shi haka ita zo su zai kekkefe ranar tashin alkiyama kuma Allah ya ce ya karo juna da adalasi za ta rika fitowa daga cikin ƙasa ƙasa da mutum ya zama da adam za ta sako ta maido shi da fatar shi da tsokar shi da jijiyar shi a haɗa shi ran irin yadda ya mutu kuma ya mutu daga cikin kabarinsa Allah ya ce da mutane sun zo ranar tashin alkiyama ka annahu jaradun muntashir kai ka sai fara ce wanda aka daidaita ko wani fara da ake ce da ita ne su sama dan gwandama ko hurduruwa ko zaka wanda suke zuwa da yawa sun zo su ka kai itace to wannan faran in ka zo kai gilgin da wannan itacen to za ka ga ta yi irin wani tashi wata ta yi sama wata ta fado kasa wata ta yi kudu wata ta yi arewa wata ta yi gaba wata ta yi yamma turar tashin alkiyama haka al'umma za su zama to kowa zai fito daga cikin kabarin su za a ga mutane ga annahu da radin muntashin kai ka sai fara ce wanda aka tsaye ka da aka farza mata kowa bai sai da zashi ba wani yayi musu wani yayi arewa wani yayi gabas wani yayi yamma wani ya fadi yana tsungin girwa la hawla wala quwwata illa billah ranar ranar ce wanda kowane mutum ya samu kansa a cikin tashin hankali sai Allah ya samu ila مهطعين إلى الداع مم.
يقول الكافرون هذا يوم عسر Allah ta zafi mutane suna masu amsa wannan kira mala'ika ya ce a taru gurin misali motsi yana ila za kowa zai amsa zuwa wannan kira wanda ya gusu wanda ya yamma wanda ya arewa kowa zai jiyo shi ne ake sa taron mahashar kowa zai jiyo ya amsa wannan kira ya kula da kafiruna a ranar za ka ji kafirai da bakunan suna cewa haza yawon asir yau rana ce mai kumci don ranar rana ce wadda suke mai sauki a wajen mummune amma ana kafiri da gairu da siyar amma wanda suke kafirai a wajen su ba su da sauki shi da kasu kafirai suna ta haza yau da asir yau rana ce wadda suke mai tsanani mai tsananin hukunci gare su Allah kan samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر kazzaban kabla ko kabla ne Allah ya ce kafin mutanen ka ya ma'aikin Allah akwai mutanen annabi Nuhu su ba sun kai su annabi da aka aika musu fa kazzabu abdana sun kai su bawo shi da Nuhu alaihi salam bar ba annabi Nuhu da yake musu wa'azi ba da ne ba rana ya musu wa'azi a asirce ya musu a gurin taro ya musu ba mutumin da ya musu rubin da'awa kana daban da bai irin na annabi Allah Nuhu alaihi salam ta kai zai zai kwakwasa maka gida ya ce a taru a kofar gida da mai gida da yaran gida ya musu da'awa a kansu da Allah amma sai a ɗauki kyauran ma a buga mai da'awa suna ce saboda wanda za ka zo kana jirajen ba irin bala'in da bai gani ba gurin mutanensa da haka Allah ce babu shakka ka zama kawai da kawai mutanen arabi ruhu sun kayyatar da shi kafin ka fakar da mu abdana sun kayyatar da wannan bawa namu yanzu Allah bayan ba sun kayyatar da wa ƙwaro suka ce madanonu wai mahaukaci ne majalu da wasu da wani mahaukaci ne abin tsawatawa wanda ya kamata an yi zuwa tsawata mashi kana saurare shi har ta kai adabu ruhu ya yi da'awa iri iri da'awar suriya ya yi ya ce ni da autohun jihara sun mai nini قال رب إني دعوتهم ya ce جهارا ya Allah wa'inda mutane na musu da'awa a bayyane mana ya zo tsarar taron mutane ya musu wa'azi shi ne ba da'awar jihara bayan wanda ba ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم na إسرارا musu da'awa ta ilani kun san ilani ko irin wannan mai aro aro bayyana za ku gane wanda za ku ji yare za ta a saurara da ba an sake tsinkiyar wance ko wanda ya ji ko wanda ya gani a kan ne shi ne ilani a kan laya haka ɗabi'ar musamman ko allah ya sauke wannan ba addini ba ne al'ada ce da ba zuwa idan Allah ya jarabe ka da asara kawai ka haɓara ka roƙi Allah ya ƙidar baka ya rodo maka in ba da baki shi da Allah zai bai kira riƙe ba me ka sa laya kuma sai ka sa laya ko ba ki samu ba ba a samu to shi ne idani wanda mai ya kuwa ko sai kira ko ɗan bama a wani yaran na hausa daban yake zawa ce jama'a ku saurara kaga bai bai zo gurin mutane ba ko bai tana so amma yayi abin da za su saurare shi to yayi wa irin wannan yazo ne akan jinje ce ku saurara jama'a ni annabi ne Allah ya aiko ni ku daina yin shirka ga Allah ku yi tauhidi shi ne aran lahu sanan wa asratu lahu ko sanan yayi da awa suriya yare ya kokosa maka a gida kamar ziyara yazo sai kai sai shi ya maka da'awa ya cika ji tsoron Allah ka daina ba Allah shirka duk waɗannan nau'in da'awa ne wanda annabi Nuhu yayi alaihi salam amma ina ba su yi imani ba da haka shi ma sai ya addu'a ya ce to Allah tunda dai abin haka ne la fadar al'arzi na kafirin da yara Allah kada ka bar gida na arne wanda bai yi imani ba a daular ƙasa ko daya eh ba garin su ba gaba daya na Allah madaukakin sarki ya halaka da duniya karkashin wannan da'awa ta annabi Allah nu alaihi salam shi ne Allah madaukakin sarki yake babu labari da suka ce mahaukaci ne abin tsawatawa fa da arabu فدعا ربه أني مغلوب shi فانتصر kuma sai ya roƙi ubangiji shi ya ce ya rabbi ani magarubun ya Allah an yin zahiri da aka fantasir Allah ka taimake ni Allah ni yau mutanen nan sirrin zahiri Allah ka taimake ni bari mu ga yadda Allah ko ya taimake shi fa ba tara وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر Allah ya ce sai muka ce sama ta bude fa ba tara abuwa ba sama sai muka bude kofofin samai gaba daya bai ma da wani irin ruwa munhamir ruwa wanda yake mai kuna Allah ya bude kofofin sammai gaba daya ruwa kawai ya sarko kamar da bakin kwaya sai Allah fara da sarki ce ne وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر wafajjan al'adha uyuna ita ma kasa duk idan da yake na ruwa a ƙarƙashin kasa Allah ce shi ma sai muka bude shi hatta kalma sai ruwan sama ya sarko sai ruwan kasa ya fito kaga ruwa biyu suka haɗu akan me al'amarin akan wani al'amarin da ƙarƙo mun riga mun zartar da shi shine halakar da duniya gaba daya ko ba wanda ya saura amma sai Allah ya ce wa taradahu وحملناه على ذات ألواح sai dai ونسر shi ruhu kadai Allah ce sai muka tsirata da shi da shi da masu imani a bisa wani irin bato zai alwahin wanda aka yi shi da katako waddusu da kuma kusa katako ne yake gamawa sai ya buga musu kusa haka yi bato din da aka duba nan bato din za ta alwahin waddusu ma'abocin katako da- da kusa da shi ne muka tsirata da shi da Allah me ya faru تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر sai ga fato yana yawo a kan ruwa tajari yana gudu bi amina da kuma taimakon mu inda Allah jaza a wannan sakamako ne liman kana kufur ga duk wanda ya kafirce ma Allah ranar Allah ya saka mishi da halaka da haka sai ya ce yayi wannan ne saboda me wala kai saraka Allah
ولقد تركناها آية فهل من to wannan مدكر kisosi gaba da Allah ta wala kai saraka da ayatan mun bar su a matsayin aya ne fa hal min mudakkir shin akwai wanda za su wa'azantu wannan abin da ya zama musu wa'azi ko kuma akwai wanda za su ɗauki labarin ko labarin da kada Allah yi sai Allah ta fa kaifa فكيف كان عذابي ونذر Allah yake tafiya fa kai fa kana azabi ya ko ganin azaba ta tafi akan mutanen annabi Hud ya ko ga akan mutanen annabi Salihu ya ko da labarin azaba ta akan mutanen annabi Lut da annabi Shu'aib da mutanen Fir'auna ya ko ga irin gargadin da aka yi musu ba su yi aiki da shi ba shi da ma'ana fa kai fa kana azabi wa nuzur ya ko ga yadda azaba ta tafi akan su kuma ya ko karshen ƙaryatar da wa'azin da suke yi kaga ya zama musu halaka kenan to duka Allah yana so mu idan amara wa'azi in mun ji mu yi aiki da shi dan mu mai aiki da shi ba ko da ba mana azaba irin wancan ba a ƙarshe dai mutum rayuwar shi za ta kare ya koma zuwa gurin Allah kuma ya tarra abin da ba shi da kyau Allah mana roƙon ka ce da mutum farki bada da shi Allah ta irin wannan kisu su kara mana imani ya Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah mana roƙon ka bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana mana ga mu Allah ka ji kansu Allah ka zauna da kasar mu lafiya sauran kasashen musulmi wannan yaki da ake yi wanda Amerika ta zauna da Isra'ila Allah muna roƙonka ka durmiyar da waɗanda suke maƙiyanka Allah ka karya su Allah ka buƙar musu ka dirkace su ya Allah kar ka bari su zama da fitina a cikin al'umma ta musulmi ya Allah ka ga musulunci da ya kar ka bari wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi